أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الهج بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وإدار العظيم رضي الله تبارك وتعالى عن صحابته الكرام وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وبعد ان قوى نعم سلم الى الدين المسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan rana ta laraba sha hudu ne ishirin da hudu ishirin da hudu ga watan ramadan hijira alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya daidai da ishirin da tara ga watan biyar 2019 za mu ci gaba da tafsirinmu da muka saba wanda mun taso daga farkon suratul araf mun doshi aya ta talatin kenan muke son sakanta Allah ya samu dace wannan rana da muka waye gari Allah ya ba mu sababbin shugabanni da aka rantsar da su Allah ya sa su zama alheri a gare mu duk abin da zai zama sharri a mulkin su Allah ya tsare mu tunonin da ake fama da shi a ƙasa Allah ya ba su hikimar yadda za su shawo kansu kuma Allah ya buɗa musu zuciyarsu ya sa musu rahama da tausayin bayan Allah da cika alƙawura sai su ji tsoron Allah zama ishara gare su shugabannin da suka gabata su zama ishara gare su mutane sun can sun zaɓe su ne saboda fatan alheri a gare su da fatan cewa za a samu jin daɗi da walwala da kuma kyakkyawan shugabanci. muna musu addu'a Allah ya musu jagora albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin iyawansu gyaruwan ƙasa ne rashin iyawansu damuwan mu ne baki ɗaya Allah ya samu dace bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله سبحانه وتعالى يقول ولقد مكناكم في الأرض haƙiƙa ya ku jama'a ya ku bani adam mun tabbatar da ku a bayan ƙasa muka sanya ƙasa abin horewa gare ku ku zauna a kanta ku yi gine-ginenku ku yi shuke-shukenku ku yi harkokinku muka tabbatar muku da jagoranci da mulki a kanta waje lakum fiha ma'aisha muka azurta ku abin da za ku rayu da shi a cikin ƙasa na ababen ci da ababen sha da sauran abubuwan daɗaɗa rayuwarku wannan mun ba ku ne don ku gode mana godiyan ko shi ne ku tsaya ba da haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar sarrafa waɗannan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu wajen gode wa shi Allah subhanahu wa ta'ala amma sai da shi ƙalilan ma tashkuruna godiyanku ya kasance kaɗan ƙwarai da gaske wato masu godiyan a cikinku kaɗan ne su ma godiyan nasu bai kai yadda ake nema ba. Na'am.
ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الصادقين
Wanzu Allah subhanahu wa ta'ala zai fara gaya mana inda matsalar ta fara tun lokacin da ubanmu annabi Adamu aka halicce shi. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce cewa wala karkala kuma hakika mun muku ni'ima iyakan ni'ima. Daga cikin ni'imar da muka muku akwai ni'imatul ijadi akwai ni'imatul imdadi kamar yadda sufaye suke faɗa alhamdulillahi ala ni'imatul ijadi wal imdadi in gode wa Allah bisa ni'imar da ya mana na samar da mu da kuma ni'imar da ya mana na madadi abin da ka samu na arziki abin da ka samu na ilimi abin da ka samu na gida jin daɗin rayuwa da sauransu da kuma abin da ka samu na tauhidi da imani da ikhlasi da sauransu wannan indadi ne abinda ka samu na haihuwarka a zo da kai cikin kauni ka rayu ka girma ka balaga kai abin nan wannan kuma ijadi ne to Allah subhanahu wata'ala sai yake gaya mana abubuwan da ya mana ni'imomin guda biyu ya fara da ni'imatul ijadi shine laqad khalaqnakum mu muka halitte ku sun masawwarnakum muka suranta ku surar ma duka daga cikin ijabi ne babu dan ba halittan da yake da kyawun sura irin na dan adam Allah ya masa fuska mai kyau hanci mai kyau ido mai kyau baki mai kyau kunne mai kyau tsayuwa mai kyau hannaye masu kyau kafafu masu kyau komin tsarin su ya masa mai kyau wannan duka ni'imatul ijadi ne wanda ya kamata ya gode wa Allah a kanta da takawininsa da taswirinsa Allah ya ce ya yi ya sanya mutum a hasana ko Allah subhanahu wa ta'ala ya halitti mutum sannan ya sanya shi hasan ya sanya shi hasan khalqillahi subhanahu wa ta'ala ko shi ma da kansa bayan ya gama faɗin irin yadda ya samar da mu sai ce fa tabarakallahu hasanul khaliqin na'am to Allah subhanahu wa ta'ala sai kuma yi mana maganan kuma cewa ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم muka muku ni'ima har yanzu nimatul imdadi muka sanya ku shugabannin halittu ta hanyar babanku muka fifita shi kan mala'iku muka sa mala'iku su gaishe su gaisuwan girmamawa wannan ma ba ƙaramin ni'ima ce da Allah ya wa ɗan adam ba shi yasa ba a ce an yi wa annabi Adamu falala kawai ba sai aka sa sigar jam'i khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil mala'ikati isjudu li adam wato lil mala'ikati isjudu li abikum adama wato mun ce mala'iku su sujada wa ubanku annabi adam wanda shine abul bashar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine abu ruhi shi uba ne na ruhi annabi adam uba ne na fata na fata na jiki abul bashar sai sa ake ce masa abul bashar muka ce sujada su girmama shi eh wa bisujudi li adama takriman lahu wa li zuriyati sujadan da aka yi wa annabi adamu an girmama annabi adamu kuma an girmama zuriyarsa fa sajadu sai mala'ikun duk suka yi sujada illa iblis sai dai iblis lam yakun min as-sajidin bai kasance cikin masu sujada ba to ai lam yakun minhum ne kawai ma yanda malamin suka ce wato cewa da wasu suke cewa iblis daga cikin mala'iku yake a mafi yawancin malamai kamar su Hassan al-Basri duk sun musanta wannan Hassan al-Basri yace lam yakun iblis min al-mala'ikatu min al-mala'ikati tarfata ayn iblis ba cikin mala'iku ko daidai da tsafta ne ai ma Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa illa iblisa illa iblisa kana min al-jinn fa fasaka an amra rabbi saboda haka shi jami ne amma Allah subhanahu wa ta'ala ya dai girmama shi da ilimi da da baiwa da daraja har mala'iku suka zama suna masa biyayya wasu daga cikin mala'iku ne to shi kenan shi iblisu lam yakun min as-sajidin bai kasance cikin masu sujada ba ya yi tawaye wa ubangiji nan قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين Kala sai Ubangiji ya ce masa ma mana aka Allah ta sujada me ya hana ka kai sujada ir amurfuka yayin da na umurce ka na umurce ka yi sujada kuma ka gagara ka ƙi yin sujada Kala sai ya ce a maimakon ya yi nadama bisa ga abin da ya aikata tambayan da aka masa tambaya ce ta zargi amma a maimakon ya yi nadama bisa abin da ya aikata Kala sai ya ce ana khairun min na fi yayi da awan khairiya da kansa wanda kuma bai kamata mutum ya zuga kansa ba ko ya kamata ne ya bari wasu su zuga shi sai ya ce wai na fi wannan kuma kaga magana ne ta girman kai da ɗagawa iblis la'anan nan Allah ya ce ni na fi annabi adam kuma fiyayye ba zai sunkuya wa ƙasƙasacce ba khalaqta ni ka halitte ni ne min narin daga wuta wa khalaqtahu shi kuma ka halitte shi min tsinin daga laka shi ana shi tunani ai shi ya fi annabi adamu wuta ita take babbace abubuwa ta kokkone shi laka kuma ita ba ta da ƙarfi haka take a kwance ana taka ta don haka shi wuta ne annabi adamu laka ne saboda wato abin da ake cewa gabawa ta jahilci idan jahilci ya yi maka kanta sai ka rinka kallon abubuwa saɓanin yadda suke shi yanda ya gama kallonsa kallon shi ne ya yi ba kallon hankali ba na
قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها وما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصابرين malamai suka ce Iblis ya yi kuskure babba a wajen wannan hujja ta shi. Na farko tukunna bai dubi waye mai umarnin ba, ko yaya in dai ka in dai ya yarda shi Allah ne ya halitte shi daga wutan ma, to shi Allah da ya halitte shi ne ya ba shi umarni, kaga bai dubi wannan ba. Na biyu ya manta cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya halitta annabi Adamu da ya biya dai da hannayensa na ƙudura. Ya ce shi ya masa busa na ruhi da kansa, duk da haka Iblis bai lura da wannan ba. Sannan kuma wajen tunaninsa ma na fifiko tsakanin wuta da laka, ai hauka yake ai laka ta fi wuta. Domin ita laka tana da natsuwa, a natsa take abu ɗaya. tana da haƙuri ana juya ta yadda a ga dama in ka samu laka a yi fafata a yi kasko a yi tukujiya a yi duk yadda aka yi da ita sai ta tsaya a haka wanda yana nuna laka tana da biyayya ba sauran kamar banda ma sauran ta fi sauran waje fuskokin ƙasan ma don wani wurin in ya shi ne ka haɗa ya warge ne wanda ne amma ita laka tana da biyayya saboda haka Allah ya girmama ta ɗan malamai suna magana duk irin waɗannan abubuwa ko da irin ba me yasa ba ta fi yawa a cikin zantuttuka aka ce tana da ladabi ne digonta a ƙasa yake me yasa nun mai ɗaya zama ba da yawa digonta yana sama da yana da girman kai wannan duk wata falsafa ce ilmiya ba irin falsafar sa da yayi in da a dubi wannan to ai na ka ga irin abubuwan da take da shi tana da biyayya wuta kuma ita take da tashin hankali ba ta son zaman lafiya ka ƙona abubuwa ga fitina laka tana tsirar da amfani mutane su fi su amfana da shi tana sa abubuwa su ƙara don wurin da laka yake wuri ne mai taki galibi sukan sa abubuwa su girma kuma laka ana gyara da ita duk gyara abubuwan da ba a son ta lalace ko ɗiban laka kai ka ji ka zo ka yi yaɗe a ɗinka na katanganka ruwa ba zai ba zai kayar maka da ita ba ko ita kuma wuta ita kuma wuta wajen azaba ne ita ba abin da take sai lalata abubuwa da halata abubuwa da rusa abubuwa da rasa rawuka sa a rasa rawuka masu yawa saboda haka anan ai laka alheri ne wuta sharri ko amma bai lura da wannan ba Allah sai ubangiji ya ce masa to fa bidna sauka daga mulkin sama wato ka sauka daga aljanna bai yiwuwa a ce a cikin fada an samu wani jabbari kuma baya biyayya wa shugaba a nindi mai tsaurin kai kuma a bashi a fadan shugabanci a saboda haka aljanna gidan mulki ne na ubangiji don haka Allah subhanahu wata'ala mai saƙonsa bai kamata ya zauna a cikin ta ba shi yasa ma ko da mutum ya bi duniya ya koma lahira da saƙon Allah Allah ba zai sake cikin ta ba in ba ya samu gafara ba shine Allah subhanahu wata'ala ce to sari'o ka sauko daga cikin ta ba ya kuna laka an ta takabbara fiha gidan aljanna ba gidan masu girman kai bane ba zai yiwu gare ka kana cikin aljanna kuma ka yi mana girman kai ba na'am fa kharujta fita daga cikin ta innaka kai min sajirin kana daga cikin kaskasta
qala anzirni ila yawmi yub'athun qala yace anzirni ka saurara min ila yawmi yub'athun zuwa ranan da za a tashe su wato Allah ya roki Allah ubangiji ya tsaya ya tsawaita masa rai har lokacin da za a tashi bani adama a yi musu hisabi kar Allah subhanahu wata'ala ya karɓi ransa da wuri na'am qala innaka min al-munzirin qala sai ubangiji ya ce masa innaka min al-munzirin kai kana daga cikin wanda aka saurara musu imam zamahiri yace wato ita aljanna Allah subhanahu wata'ala nuna gidan masu tawabu'i ne ba gidan masu girman kai bane kuma shi Iblis sai ya roƙi cewa tun da ya san akwai mutuwa sai ya roƙi cewa a tsawaita masa ajalinsa yanda wato zai kai ga har ƙarshen wato rayuwa ga baki ɗaya shi ne shi burinsa shi ne Allah ya saurara masa har zuwa ranar da za a yi tashin alƙiyama tashi na biyu ya nema ba tashi na farko ba kar ya mutu ya je har lokacin filin tashin kiyama bai ɗanɗani mutuwa ba abin da ya roƙa kenan domin akwai nafhatu sa'aqi akwai nafhatu nushuri to shi nafhatu sa'aqi ba ita yake nema a saurara masa ba a saurara masa har sai nafhatu nushuri lokacin da za a yi Musa a tashi to a lokacin yake son a kai shi gurin qala sai ubangiji yace innaka minal munzarina sai an saurara masa amma an saurara masa ne zuwa nafsatu sa'ati zuwa busan kaho na mutuwa wannan wanda kuka fi suri fasa ika ban tista mana to wannan arzi ko to sai wannan lokacin ba wai lokacin da sai izahu qiyamun yanzuruna ba eh to sai sai Allah subhanahu wa ta'ala innaka minal munzarina amma a suratul sad Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana wani irin saurara masa yayi ko qala innaka minal munzarina kamma ko ila yawmil waqtil ma'lum zuwa ranan lokacin nan sananne wanda kowa zai mutu a ciki ba ranan da za a tashi kowa da kowa ba na'am qala fa bima awwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim qala sai iblis yace fa bima agawaitani sakamakon halakar da ni da kai ina ce saboda wannan mutumin ne kuma dan ƴaƴansa ta ɗaukaka to shi kenan la'aqudanna lahum siratal mustaqim zan je in zaune musu a hanyar ka madaidaiciya inda duk na san hanya ce madaidaiciya zan je in zama aqaba a wurin in tare hanya in zama dan kwanta kwanta eh yanda yan kwanta kwanta suke tare hanya su raba mutane da alheran da suke dauke da shi haka zan yi kwanta kwanta a hanyoyin alheri hanyoyin tsira in raba su da imanin su in raba su da dukkan abin da yake alheri ne gare su wanda zai dawo da su cikin aljanna wannan shine abin da yake nufi da la'aqudanna lahum siratal mustaqim zan zauna musu akan hanyar kamar daidaici ba za su gane hanyar ba in batar da su na'am ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين ثم لآتي أنه يتسنن سينا زومس من بين أيديهم كذا بغريس ومن خلفهم لتباين وعن أيمانهم لتدامن وعن شمائلهم لتهون wata zai zo musu ta ko'ina in ka dubi zahiri abin da ya faɗa kenan ya zo maka ta dama in ta hagu ne zai biyo ya biyo in ta gaba ne zai biyo ya biyo in ta baya ne zai biyo ya biyo malamai kuma masana suka ce to akwai kuma ma'ana ma'anawi wannan aimanihim wato ta wajen gaskiya shama'ilihim ta wajen ƙarya a min bayni aidihim ta wajen gaskiya min khalfihim ta wajen ƙarya wato ta hanyar ƙarya da ta hanyar gaskiya duk sai ya biyo ya halaka mutane wani zai halaka shi ne ta hanyar ƙarya ya halaka shi ya san ƙarya yake yi ya tafi wani kuma sai ya ga ba zai same shi ta hanyar ƙaryan ba sai ya biyo ta hanyar gaskiya inda yake tsammanin ya kama hanya mai kyau din to sai kuma halakar da shi a wannan hanya kuma kowa yana ganin irin abubuwan da suke faruwa in ya biyo maka ta hanyar hana ka neman ilimi misali sa ka fasikanci sa ka wasu abubuwa masu muni ka ƙi to sai ya barka ka nemi ilimin ka samu daraja shi kenan sai ya sa maka kuma girman kai ya sa maka ɗagawa ya sa maka jin kanka sai ka fi kowa ba wanda ya kai ka sai zo yana buga ka ita ai yanzu duk ba kaman ka ai kai ne kaza kaza to kaga ya zo maka kenan an yabi mika ta wajen bangaren gaskiya ya zo maka ko min amanika ta wajen gaskiya ya zo maka idan kuwa ya sa ka ne ka zama mashayi mutum banza ya kore ka ya hana ka neman ilimi ya hana ka komai to ya zo maka an shama ilimi ka wannan shine fasarar da da yawa daga cikin malamai suka ce daga cikin wanda suka yi wannan fasara akwai imam tsabari ya ce ma'anahu la'atiyannahum min jami'i wujuhil haqqi wal batil na'am wala tajidu kuma la tajidu aktsarahum sannan ba za ka samu su yawancin su kyakire na masu godiya gare ka ba wato kaga nan ma alama ce ta nuna cewa ya zo musu ta hanyar wato ta imani duk abin da ya maka in dai ya zamanto baka kallon ni'iman baka shuhudun ni'imati kai kullum kana ganin kai ne baka samu ba kai ne baka kai ba kai ne ba a maka ba to kaga ka Allah ya hana ka shuhudu ni'matil mun'im sai ka kana ganin shi mun'im bai ma ni'ima ka ce maka ai ai ka gode wa Allah kana cikin jin daɗi hayya shi ke nan ya hana ka shuhudu ni'ima kwata kwata ba ka ganin akwai abin da Allah ya maka kai kawai sama gabar gaba kake kallo to ko duk mai kallon gaba gaba ba zai taɓa godewa Allah ba saboda idan ilimi kake da shi kullum karin adamin wanda suka fi ka ilimi ke to yaushe za ka godewa Allah in ya baka na naka ban sai ka nemi na gaba da shi in ya baka na gaban sai ka to yaushe za ka godewa Allah babu idan kuɗi kake kallo kullum sai Allah yana ma wanda ya fi ka kuɗi idan ka kai wancan to yace za ka gode sai ka rinka ganin kai baka kai ba kana hangen na gaba haka har abada shi yasa manzon sallallahu alaihi wasallam sai ka duba na bayan ka ka duba na gaban ka sai ka gode wa Allah idan mulki ma ya baka haka ne an baka sai a maka eh mun ka ba mu da mulki mulki na hannun gwamnati idan ya mai da kan gwamnati ka ce ina sai shugaban kasa an ce kai shugaban ƙasa ne kake so ƙasar ma dai ga ta ƙasar mun nan yanzu in ka dubi shugaban Amerika to haka dai to mutane ba za su gode wa Allah ba ya shi kuma yana daga cikin abin da ke dan yayi wannan muguntar ya ya kulle ta a ransa wai shi ne ya nemi Allah ya masa jinkiri kamar zai yaudari Allah saboda idza dallatul uqulu ala ilmin wa ma za ta qulluhu taquluhu nusahau idan kwakwalwa ta bata akan ilimi da iliminta ta ɗan samu gwargwado amma a cikin wannan ilimin na ta samu matsala to me nasiha ne zai gaya mata ai shi ne ma kan sa ma baka sauraron nasihan kuma to me zai gaya mu ne ban sani ba kai kaga shi kenan shi yasa ma Imam Bukhari yace idan kwalwa kwakwale suka bata akan ilimi to nasiha ba za ta yi amfani ba to shi akan ilimi ya bata ya sani sai yake ganin wannan dabarun nasa su ne wai dama ya nema wa Allah ya yi wa Allah gaban ƙasa ne a billah a irin nasa tunani ai ka ga bai ce ga abin da zai yi ba ce a to yanzu dai a saurara mu har wanda za a tafe su to akwai abin bala inna Allah la yasfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama ko huwa alimun bi zati sudur to duk wannan lokacin sai ilimin ya bata jahilci ya rufe rana ala qalbihi ma kana yaktubu sai kawai ke ganin wai yanzu bari ya ma Allah da mun kasa to a saurara mun tunda dai ni an riga an kore ni an yi ne mun an yi ne to a saurara mun har sai an yi tashin alƙiyama ce to eh an maka wannan in dai wannan alfarman ne an maka yawwa tun da dai yanzu na samu wannan kauri ya san Allah inna Allah la yukhlifu mi'ad to ga abin da zai yi kuma sai yake faɗin irin fikiyancin da zai yi na'am ba za ka samu su yawancin sun gode wa Allah ba na'am قال خذ منها مذءوما مدهورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين قال sai ubangiji yake ukhruj minha je ka dai fita daga cikin ta mazuuman kana abun aibantawa madkuran kana abun korewa abun wulakantawa abun rabawa da rahama na mantare aka ba wai kai din ba ma duk wanda ya bi ka minhum daga waɗanda kake za ka halakar din su je su bi kan su gani la an la anna jahannama zan cika jahannama minkum da kai da su ajma'ina baki daya kaga ya ja mutane sharri na'am ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين
ويا آدم يا كي آدم uskun ka zauna anta kai walaujika da matanka aljannata a cikin aljanna ku zauna aljanna fa kula min haisu shi'tuma ku ci duk abin da kuka ga dama a cikin aljanna ta inda duk kuka so ku zaga ba mai koran ku wala ta qaraba hadhihi shajarata sai dai kar ku kusanci wannan itaciya ta zaku wata kuna balle ku kasance min zalimin daga wayanda suka zalunci kansu wannan wannan itaciyar ita ce kawai aka hana ku cinta na'am
فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما روي عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الكاذبين
to shi kenan shaidan ya bi gargaɗin da aka musu an ce wa annabi adamu da shi da matarsa su zaga cikin aljanna su ci duk itacen da suke so sai aka sa musu jarabawa na hana su cikin itace guda ɗaya wanda shaitan ya ji wannan wasu wata lahumar shaitan sai shaitan ya zo ya sa musu shakka shine wasu wasa ya zo ya rinka jan hankalinsu liyu je lahuma ma wuriya an huma min sau'atina dan ya bayyanar musu abin da aka suturta musu na al'aurinsu lokacin babu sutura da aka musu na riga haske ne kawai yake bin su wani irin haske yake lullube su ta ko ina da ina ba a ganin ba su a ganin al'auran junan kuma an ce ba a duk abin da suke kai aljanna ba sa bayan gari shi kuma wannan abin an ci shi za a bukaci yin bayan gari kuma shi in an ci shi yakan janye haske zai mai da mutum irara ya yaya wannan abin da suke tare da shi din shi yasa aka ce musu kasu ci wannan itacen shi kenan liyubdiya lahu ma dan ya bayyana musu ma wuriya anhuwa abinda aka suturta musu min sau'ati ma na al'auransu wa qala sai yazo ya same su yace ma na ha kuma rabbukuma an hadhihi shajarati ubangiji bai hane ku cin wannan itaciya ba illa an takuna malakain sai dai dan baya son ku zama ku ne shugabanni masu mulki a aljanna ku biyu aw takuna min al-khalidina ko kuma baya so ku dawwama wato ya zo ya same su ya ce to kai adamu kai yaro mu ne muka ga jiya muka ga yau yawwa mu muka san fada na kai baka san ta baka ji ubangiji ya ce inni ja'ilun fil ardi khalifa ba za a sanya ka a bayan ƙasa ka zama khalifa to kana son ka je ƙasar ne sai a wace so ya sauka ƙasa ya ce to shi ya sa ya ce karkace domin daga kaci ka gama da goma a aljanna wancan zuwa ƙasa ba zai yiwu kuma za ka zama shugaba duk wanda zai zo aljanna kai ne za ka zama da daɗe a ciki kai zai maka biyayya to shi ne ubangiji ya hana ku ci don kar ku zama mana kai kar kuma ku dangwama a cikinsa ya zamanto maganar saukowa babu don haka shi yasa ubangiji ya hana ku cin wannan itaciya na'am ku ƙasa wannan وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين وقاسمهما يكما رلنتse musu wallahi tallahi ni dai gaskiya nake gaya muku kaza kaza kaza kaza inni lakuma ni fa gare ku la minan nasi wallahi ina cikin masu muka nasiha malamai suka ce dalilin da a sayyidina adam alaihi salam ya ruɗu da maganarsa ba wai maganar ya dawwaman ba tukunna ba ko maganar mulkin ba a'a su bai taɓa ganin dacci da na rantsuwan ƙarya ba bai taɓa kwata-kwata ma bai san ana rantsewa da Allah kuma akan ƙarya ba babu wanda ya taɓa ganin ya yi haka don haka yake ganin ba yanda za a yi Iblis ya faɗi abin da ba daidai abin da ya zama ba daidai ba tun da ya rantse masa da Allah shi ko yanda yake ganin girman Allah ya kuma ga ya ga darajar da girman da Iblis yake da shi da yanda yake ganin girman Allah yana ganin Iblis ba zai rantse da Allah kuma akan ƙarya ba zai yi ba don haka dai kawai wannan kamar haka ne kuma Allah dai ya nufa ba za a ci ba za a ci jarabawa ba na'am
فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يكسفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما أن تلكما الشجرة وأقل لكما وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين نعم wadallahu bi gururi haka nan yayi ta ingiza su yayi ta ingiza su da rudin sa har dai suka yadda da maganar sa falan ma za kashe da ta yayin da suka ɗanɗani wannan itaciya badat lahumu sawatuhuma sai al'auran suka bayyana gare su suka koma tsarara kunya ta kama suka rasa yadda za su duk inda suka yawo tsirara suke wa dafiqa yahtifani alaihima min waraqil janna suka haɗu suna yago ganyen aljanna wa kansu suna jawo ganyen bishiya suna ɗanfarawa wa al'auran su don kar a ga al'auran na'am wa nadahuma rabbuhuma ubangijinsu sai ya kira su da ya gan su tsirara anan an hakuma an tilkuma shajara ashe ban hana ku cin wancan itaciya ba saboda ganin su tsirara yana nuna cewa sun ci wannan bishiyar ne wa kulla kuma na gaya muku inna shaytana lakuma adu mubin shi fa shaytan makiyi ne mai bayyananniyar adawa gare ku in kun biye masa zai halakar da ku to yau ga abin da ya faru kun biye masa ya halakar da ku na'am قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الكافرين
wato kamar yadda aka ruwaito cewa Allah subhanahu wata'ala ya kira annabi Adam ya ce ashe ban gargaɗe ku daga cin wannan itaciya ba na ba ku labarin shaidan abokin gaban ku ne la'ananne ne ashe duk abin da na baka aljannan nan duk yawan itatuwan aljannan nan ba su wadatar da kai ba sai ka zo ka ci wannan yar kwaya ɗaya ɗin sai annabi adam ya ce haka ne ya ubangiji na rantse da girman ka ban zaci wani mutum daga halittan ka yana rantsuwa da ƙarya ba ne sai ubangiji ya ce na rantse da girma na sai na saukar da kai a ƙasa kuma ba za ka samu abinci ba sai a cikin kunci da kai da 'ya'yanka ba za ku samu abinci ba sai a kuntace sai kun wahala sannan ku samu abin da za ku ci to shine aka sauko da mu mai noma na'am ala suka ce rabbana ya ubangijinmu zalamna anfusana mun zalunci kanmu wa in lam taghfir lana wallahi in baka mana gafara ba wa tarhamna ka ji kanmu ba lana kunan min al kafirin wallahi mun kasance cikin wanda suka tabe kenan har abada na'am قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين Ala sai Ubangiji ya ce, Ihbidu ku sauko daga cikin aljanna, ba zukun libabin adu, sashen ku zai zamo makiyin sashi, wato ga ku ‘ya'ya ne na zuriya ɗaya, amma za ku dawo kuna faɗa da juna kuna yaƙe-yaƙe har kuna kashe junanku, saboda zaluncin wasu ga wasu da hasadan wasu ga wasu, da kuma neman izzan wasu akan wasu. To, malamai suka ce, wannan ana maganan zuriyan annabi adamu shi ne mafi rinjayen masu tasiri suka je wuri saboda aka ce ihbi'u ai shi kan iblis tuntuna an kore shi saboda haka su waye suka rage aljanna annabi adamu ne da hawwa to me yasa ba a ce ihbi'a ba da sigar tasniya sai aka ce ihbi'u aka ce ana nufin kowa wa zuriyatu shi da zuriyarsa don a wurare da dama za mu ji Allah subhanahu wata'ala yana faɗin cewa shi da zuriyarsa don haka nan an kawo jam'i ne shi da zuriyarsa abin da zai daɗa tabbatar mana cewa shi da zuriyarsa da aka ce sashen ku zai zama abokin gaban sashi wato sashen zuriya ba wai shi annabi adam ba kuma haka nan aka fara tsakanin habilu da ƙabilu ko na'am
قال فيها تهيون وفيها تموتون ومنها تخرجون
walakun fil ardi mustaqarrun mun tana da muku matabbaci a bayan ƙasa za ku iya juya ta ku sarrafa ta yadda za ku iya yin wuraren zaman ku da gidajen ku a cikin ta wa mata'un mun tana da muku abin da za ku ji daɗin rayuwar ku a cikin ƙasa ilahinin har zuwa ƙarewar ajalolin ku wannan kan mun lamunce muku shi ke nan suka sauko da suka Allah ya sauko da su ƙala sai ubangiji ya ce fi ha ta hayauna a cikin aljannan nan za ku rayu wa fi ha ta mutuna a cikin duniyan nan kai cikin ƙasa a cikin ta za ku rayu wa fi ha ta mutuna a cikin ƙasan za ku mutu abin ne ku wa min ha ta juna kuma daga cikin ƙasan ne za a busa tsaho ku fito akai akai ku wajen hisabi kamar yadda Allah ya ce min haka laqanakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra na'am يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون نعم يا بني آدم يا كؤيان النبي آدم وتجيكوكنسا قد أنزلنا عليكم لباسا yanzu ku mun saukar muku da tufafi yuwari sawatukum wanda zai rufe al'aurorinku wanda zai zamanto ba zai bar ku rinka tafiya tsirara ba don haka ku yi kokari kar ku rinka tafiya da tsiraici warisan mun sauko muku da jawarta gashin tsuntsaye wanda za ku rinka yin kwalliya da shi wancan na sutura ne tufafi rishi kuma na yin kwalliya ne da ado wani ba su taƙawa tufafin tsoron Allah zalika wannan khairun shi yake wato tufafin baɗini ya fi muku tufafin zahiri ko da yake tufafin zahiri eh shari'a ta tsora shi amma in babu tufafin baɗini tufafin zahiri bai yi wani fa'ida ba in mace za ta sa kimar ta yi lulluɓi ko ma ta sa niqab ta je kwartanci ko ta je yawon banza wajen mazajen banza suna hiran banza to wannan tufafi na zahiri bai da wani ma'ana kuma Allah ba ruwansa da wannan tufafin nata na zahiri to shine Allah subhanahu wata'ala ce wali ba su taqwa zalika khair tufafin tsoron Allah shi yafi alheri wani malami yana cewa wa khairu libasil mar'i qa'atu rabbih wa khairu wala khaira fi man kana lillahi atiya eh yayyan tufafin mutum ya zama mai biyayya ga ubangijinsa babu kuma alheri cikin wanda ya kasance mai sabon Allah amma wannan ba zai zama zari'a ba na hatti hududi shari'a kamar yadda wasu waɗanda ke ɗanye wasa da hankalin suke cewa ai magana in mutum ya tsarkake zuciyarsa ai shi kenan mata daga cikin wanda iblis ya musu hudu ba akwai masu wannan ai ba sai in mutum ya lullube jikinsa ba idan idan idan dai mutum ya ya kiyaye kansa ya tsare mutuncinsa ai shi kenan wannan ma fasikanci yawwa da wancan da wannan duk fasikancin munanan halayen kamar mutum ne ya ce kamar yadda kafirai suka faɗa ne a jiya ko lau sha Allahu ko haka suka ce da Allah subhanahu wata'ala ya so ma ashraku da ba su yi shirka ba da ba su bauta ma wani Allah ba to kaga wannan cewa da da Allah ya so da ba su bauta wani Allah ba to shi kenan Allah ne ya so za ku shiga wuta sai kuka bauta wani Allah haka ce ma idan kace a ai ba sai na sa sutura ba ayin dai na rike zuciya na eh ne ne ne ko kika samu iblisin malami da ya faɗi haka to ya to ya ji manzon Allah sanin ya kamata ai shi ne ba a hanga lokacin da kake wannan maganan tana kwancewa manzon Allah kaya ne a kasuwa ga abin da manzon Allah ya faɗa wato manzon Allah bai fi sanin baya da falsafan da ya san abin da ya dace ko ko kuma Allah da ya ce ka suturta shi ma ka zama na iblis ke kai ka fara ka gane wa Allah aula Allah ya zaba maka khilaful aula da yake kai sutura saboda haka duk wannan hanyoyi ne na faduwa ga baki daya wannan bin bin shari'a wajibi ne bin haƙiƙa wajibi ne haƙiƙa tana maganar tauhidi shari'a tana maganar abin da zahiri shari'a tana maganar zahiri haƙiƙa tana maganar baɗini dole sai an haɗa a yi abu guda ɗaya mai kyau duk inda ka ɗauki ɗaya ba ka ɗauki ɗaya ba to ka halaka shari'a in ba ta cikin in ba ta samu wato ma'arifa ba wato ta samu tauhidi ba ta zama atila shari'a bi gairi haqiqa atila haqiqa bi gairi shari'a batila duk wanda ya ce maka shi haqiqa kawai ya damu da shi ba ruwansa da shari'a ka ce ka fito mana haihuwar uwarka shi ne shari'anka a shi ne haƙiƙanka ne wannan ai baɗilu ne wannan shi na can cikin shi ne hafi ko ba haka ba ne to a yanzu tunda ka ce kai ma ruwanka da baɗilu kana tare da haƙu ko fito da haƙu kawai fito a haƙunka rigan shi ne kai hulan shi ne kai wandon shi ne kai ko ba shi ba ne ina ce asalin cikin shi ne kai to wannan ai ka zubar da shi shine shari'a shine jilbabu shi aka ce aka ce a shari'atu jilbabul haqiqa a shari'atu jilbabul haqiqa shari'a ita ce taguwar haqiqa idan shari'an mutum ya fito haƙin haqiqa aka fito da ita zama hauka yawwa kamar misali ne ka zo ka samu mutum ka yanka shi sai an ce maka la la la an kama ka an kawo ka gaban alƙali alƙali ya ce kai wato ka kashe wani mutum ha ka ka mutum ka kashe shi ce la ilaha illallah alqali hadda kai alqali hadda kai na dauka kana da imani kana da tauhidi mutum na kisa ne baka ji Allah yana cewa ma kana li nafsin anta musa illa bi idnillah kitabun mu'ajjala ni na kashe shi Allah ya kashe abin da sai ni kaga tauhidin kafirin jiya kenan wanda suke cewa an ce ba za a ci mushe ba bayan Allah ne ya kashe mun kuma wanda muka yanka mun ce za mu ci to shi ne tauhidin yan hakika tauhidin wani isin kafirar da muka ce Allah ne ya kashe amma an ce amma ga wanda mutum ya kashe ya ce zai ba zai tafi ce musu ya ce a ba alƙali na ɗauka kana da tafi da kari kari ni ka cikin ilimi da tauhidi da imani aka naɗa ka alƙali ka san ba ne kisa sai Allah kaga ai kuma ba gaskiya ba ne akwai wanda ya sai kashe wani ba da izinin Allah ba to me me alƙali zai ce masa sai alƙali ya ce masa haka ne tunda ina ce dai Allah ne ya kaddasa ka kashe shi eh ba kai ka kashe shi ba Allah ne ya kashe shi eh amma kai ne makamin yake hannunka ko kuma har ka zo kai kai yanka da kanka ko sai to shi kenan kai ma Allah zai kaddai kace ka da a samu wani shi ma da makami a hannunsa sai ta hannunsa sai Allah ya kace ka ba mu za mu kace ka ba Allah ne zai kace ka mu Allah ya ce mana katanna alayhi fiha annan nafsa bin nafsi tunda mu to ai shi yasa ita shari'a zahiri take amfani da ita umarna an hakuma bil zawahiri wallahu yatawalla sarair idan ka zo wajen malami ka ce masa dan Allah akwai wani mai kisa in ba Allah ba akwai wanda ke kashe in ba Allah ka kashe malami ya baka fatawan shari'a domin shi yana sai dora ka a hakika domin shi yana sai dora ka akan tauhidi ne yace ba wani mai kisa sai Allah yanzu akwai mai yin wani abu ba ba Allah ba ba mai yin komai sai Allah don haka duk da abin da kake yin nan shi tauhidi yake duba ba aikin kan yake duba ba yana duba cewa Allah ne yi ya yi abin ta hanyarka wa ma ta sha'una illa an sha Allahu rabbul alim amma in ka je wajen alƙali wanda ba jabrul ba jabrul khadir jabrul qulub yake da tauhidi ba shi ba ruwansa abin da ya gani zahiri kawai zai aiki da shi in ya zo az wani ya zo ce ka gani an kai da kai Allah ga masa malam wannan ya mare ni wallahi Allah ne ni ba ni ne Allah ne Allah ne sun tafi shi kenan kai ma Allah ne ya kama a mare ka sa hannu ka mare shi ya tsare kwashe ka da mari kwau sai to shi kenan kaga Allah ya yi sannan nan ma Allah ne ya yi yau amma ba haka ba za a yi shari'a ba za a yi shari'a kowa ya zo ya ce ai Allah ne to amma ba Allah ne ba in ka koma hakikin abubuwa duka wa yake gudanar da su yanzu ina ce wani zai zo nan kawai ya kira ka waje ce lafiya lafiya lafiya a Allah wasu dubu goma ne aka ce na kawo maka in ka zo nan sai ka shirin yau Allah ya bani kuɗi to kai mushriki ne ke hatta Allah ya bani kuɗi kuma wani ne ya ɗauka ya baka shi ne Allah to lokacin da kake cewa Allah ya baka kuɗi ina ce kayi mahau kayi mahau na wancan mutumin da surarsa da komai kayi mahau ka koma ga alfa'il lalika li'anna alfa'il alhaqiqi wallah ko ba haka ba to wannan shi ne fa ma'anan haƙiƙa ba fa an ce kawai ka je ka yi ta yin abubuwa kana cewa Allah ne na bane a'a wannan shi ne yasa abin da ake haɗa shari'a da haƙiƙa kenan kuma ba su kan baka haɗa su ba to kai ba musulmi bane na gani in ka ka kirke shari'a kai ba musulmi bane na na gani in ka kirke haƙiƙa ma ka yarda da ita kai ba mai tauhidi bane ba mu'mini bane dan haka tauhidi shi ne haƙiƙa shi kuma wato hakamu kuma su ne shari'a zahiri shi ne shari'a baɗini shi ne haƙiƙa kuma bai yiwuwa ka yi a yi ɗaya ba a yi kuma ita haƙiƙa ba a yi ba a haƙiƙa duk wanda ya ce ma ana haƙiƙa ma ka ɗauka ne jahili ne bai ma san menene tarbiyyar ba ba a yin haƙiƙa ita haƙiƙa sanin ta ake a yi tsari ba aikata ta ake yi ba to wa'annan mahaukatan cewa suke su suna da su aikata haƙiƙa wa yake ka aikata ya za ka yi ka aikata ma haƙiƙa to ka ga shi ne to in baka san muka in ka samu matsala a cikin network ɗin ka da kwakwalwarka negative ya zama positive positive ya zama negative to shi kenan al'amari ya lalace to shi ne abin da mafi yawanci irin wa'annan suka samu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma libatu taqwa tufafin tsoron Allah zalika khairu shi yake alheri saboda wani lokacin azu ana maganan shi kuma irin wannan bangare na na na na na na haƙiƙar al'amurra ba haƙiƙa irin wancan ta haukan ba. to in ana maganan libasu taƙawa, to a nan libasu taƙawa ba wai riga ba. Ma'ana libasu taƙawa tsoron Allah ya zama ya maka sutura, zalika khairu shi ya fi alheri, an gane? Ba, duk Allah yana amfani da wannan. Duk wannan abubuwa da malamai suke faɗa da ta a'a kufaye suna maganan suna maganan ma'arifa ta wani hanya suna ne duk daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala suka yi. a ce wai a'a in ba zahiri aka faɗa ba kwata-kwata an yi kuskure an faɗi bakar magana ko an faɗi magana marar ma'ana duk da wurin ubangiji aka samu a lokacin aikin hajji ne Allah subhanahu wa ta'ala yace wa tazawwaju me ya tazawwaju ka nemi kuɗi ka nemi abinci ka nemi menene duk abin da ake karkatan duniya wanda za ka je ka ji daɗin rayuwa ba shine ba shine zadi ba shine guduri ba amma sai sai Allah ya ce mana wa inna wa inna khayra zadi at-taqwa ko ba haka ba ga amma shi ma Allah ya kira shi guduri guzurin gaskiya kan ka rike ya zama ka tafi da tsoron Allah shine kai kyakkyawan guzuri ai kaga wannan ba zahiri ba ne wannan baɗini ne shine zadi khairu zadi at-taqwa amma zahiri zadi ta'al wal sharabi wal libasi wal wal markabi wa ma ila zalika shine shine zahiri ko to nan ma haka Allah subhanahu wataala kamar waccan ce ya faɗa ana an saukar muku da libas an saukar muku da rishan amma libasu taqwa zalika khairu nan zalika wannan min ayatin lahi yana daga cikin ayoyin Allah la'allakum taqila ku tazakkaruna za ku tuna ni'imomin Allah idan kun tuna wayannan abubuwa da Allah subhanahu wata'ala ya baku na'am يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينفع ينزل عنهما ينزل عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون
ya bani adam ya koya yan annabi adam la yaftinannakum ash-shaytan kada shaytan ya fitne ku ku bi shi tunda kun ji irin abubuwan da ya muku tanadin sharri kama akhraja abawaykum kama yanda shidda iyayenku min al-jannati daga aljanna kar ku ma ya hana ku su danta yanzu an huma libasahuma yana cire musu su kafin su ta hanyar sa su ci abin da zai fidda al'auran su waje liyariyahuma dan ya nuna musu sau'atihima al'auran su innahu shi shaydan yarekum yana ganin ku huwa qabiluhu shi da jama'ansa min haythu la tarawnahum ta inda ba ku ganin ku ba ku ganin su amma su za su zo su muku waswasi zai zo ya fitine ku ya sa muku waswasi ya zo muku a turan wani mutum ya zo muku a turan aboki ya zuga aboki ya musu wasi aboki aboki ya zo ya zuga kai sai mu je mu yi kaza mu je mu yi kaza ya zuga matarka ta sa ta bata yanzu ga ƴaƴanka su sa ka bata yanzu ga abokan aikin ka su sa ka bata yanzu ga abokan shawaran ka su sa ka bata duk yana daga cikin ayyukansa zai zo muku ta inda ku ba ku san shi ne ba amma shi ya zo ne ya shiga mu ba ma gane iblis akwai aljani sai an ga hauka a ce wannan aljani ne ya ne ya shige ta ko ko ya shige shi amma in iblis ya shige ka ka kama rawa kana tsalle mahaukaci a dandali ana banna maka kuɗi a wannan ba a san haukan irin wancan haukan mai to haukan shi zan iblis ne to irin ta wannan shi kuma yake shigo maka ya shigo kwakwalwa ya shigo nan ya bata maka tunani kuma dama ya riga ya faɗa ya faɗa maka cewa zai zo ma ta dama zai zo ma ta hagu zai zo ma ta gaba zai zo ma ta baya to Allah subhanahu wata'ala ya ce inna inna ja'alna shayatin mu mun sa shaytanu awliya'a majibanta ne lil ladina la yu'minuna ga waɗanda ba su da imani su suke jibantar su to ku wanda kuka yi imani kar ku jibanci shaytanu kar ka je wajen wani mutum bokan banza ya ce maka ai sai mun haɗa ka da mu haɗa ka da aljanni wani ka yi kuɗi za mu haɗa ka da da rauha da izai wani in mun haɗa ka da shi za ka samu mulki ko za ka samu daraja ko za ka samu to irin wa'annan ne kabiluhun yana son ya haɗa ka da kabiluhu din ya ma'asharan jinni qad istakfartu min al-ins ko to yana son ya tsara jama'an da suka bi shaytanu kenan dan haka ka yadda da wani shaytani ya maka wannan na'am inna ja'alna shayatina mun sa shaytanu awliya a majibantani lil ladina la yu'minun na wa'inda ba su imani ba amma wanda suka yi imani ba za su yi su ba na'am وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر الفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون وإذا فعلوا فاحشة إن سن أيكة الفحشاء suka aikata mummunan aiki tun jahiliya kamar sun yi tsawafi tsirara ko wani abu makamancin haka ko kuma har yanzu irin waɗannan mutane idan su masu bin shaytanu wanda shaytanu suka rinjaye su suka mayar da su mabiyansu idza fa'alu fahishatan in suka aikata alfahasha qalu wajadna alaiha aba'ana sai su ce ai haka muka samu iyayenmu suna yi dan haka mu ma haka zamu wallahu amarna biha Allah ne ya umarce mu mu yi haka a'udhu billah wato ko kamar sun yi dawafi ka'aba sun yi dawafi da ka'aba tsirara ko sun yi kamar na zamanin jahiliya kenan sai su kafa hujja da al'amari biyu wai sun sun dogara ne da yanda aikin hajin da iyayen mu suke yi haka suke yi sai su ce kuma haka Allah ya ce ayi wannan babbar magana kenan to kaga shi ma shi ne yanzu kuma yazo shi ma wajen masu da'awar haƙiƙan nan ba'ila su babu su babu wajen na alaiha aba ana su idza fa'alu fahishatan in suka aikata alfahisha ko zina ko shan giya ko menene ko menene ko wani abu na saba shari'a ba za su ce wajen na alaiha aba ana ba sai su ce wallahu amarna biha haka Allah ya ce ayi haka Allah ya yi tunda shine ne yin komai a'udhu billahi ko ko kaga dai jahiliya ta dawo kenan to kun ka gaya musu da kafiran jahiliya da zindiƙan haƙiƙa ka gaya musu kun ka ce musu inna allaha la ya'muru bil fahsha Allah bai taɓa umarni da alfasha ba dan haka duk wanda ya hallata zina ko hallata kanjiya ko hallata wasu fasikanci in ya danganta da Allah to abin ya daɗa muni ya zama cikakken zindiki kafiri don inna allaha Allah la ya'muru bil fahsha Allah baya umarni da alfasha a je ma yace ai Allah ne yayi wa ma da sha'una ne illa an yasha Allah ko ba haka ba Allah ne ya so in yi ko kamar yadda su ma can suka ce ai Allah ne ya so su ko to dai Allah dai ko ya so haka la ya amuru bi zalika so na masi'a fa ba so na so so din ma da suke faɗa ba zai ba su ce Allah yana so ba inna Allah yuhibbu ba mahabba kenan wancan so Allah wallahu la yuhibbul mufsidina ko ko la yuhibbu duk wa'annan fasikai ne duk Allah zai ya ce la yuhibbu amma idan sun ce ahabba na ma'anan sha'a ko to shikenan Allah yakan sa mashi'arsa amma baya so don haka Allah mashi'arsa ce ta sa mafiyayi yake kan biya fasike yake fasikanci mashiyar Allah ne amma ba muhabbar Allah ba ce Allah baya son wannan kuma Allah bai yi umarni da wannan ba Allah la ya'muru biha hadarin shine mai yi yana cewa Allah ne yace ko yayi daidai ba laifi bane ka sha ko ba laifi bane ka yi fa ka yi fa ko ba laifi bane ka yi kaza kaza shi ya tunanin shi mazinacin hakika ya fi mazinacin hotel-hotel ya fi mazinacin gidan giya mashayin giyan hakika ya fi mashayin giyan gidan giya matsacin hakika ya fi matsacin gidan dabo kun san bambanci mashayin gidan giya yana ɓuya mashayin gidan giya in ka gan shi kace abin da kake mai tanu Allah da ku ce mana addu'a Allah ya samu dina jarabawa ne mashayin gidan giya haka mazinacin gidan hotel ko nusret ko ina ne in ka gan shi ɓuya yake idan ka gane kai magana zai ce wallahi tallahi jarabawa ne daga Allah da Allah Allah dai mana mana addu'a dai mu daina amma gaskiya mun san ai ba daidai muke ba haka ne mazinacin hakika zai ce ibada yake mashayin hakika zai ce bin Allah ne kun gane bambanci to wancan shi fasiki ne kawai in ya tuba Allah ana son Allah sa ran koda ya mutu yana yi amma ya yana yana jin abin da yake yi ba daidai bane ko kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mummunan aikin ka yi maka ya bata maka rai to kai mumini shi yasa ahlus sunna wal jama'a suka ce murtakibul kabira mumini sai dai fasiki amma ba kafiri ba ne yawwa yan abin nan ne hawarijawa ne suka ce kafiri ne ko kuma man- bai manzilatin bai na manzilar ɗaya ne amma su ahli suna jama suka ce idan mutum yana laifi kuma bai halatta ba bai halatta ba yana jin abin na bata masa rai to mu ne saboda ma- hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan laifinka ya bata masa rai fa anta mu'min mutukan koda kana yi amma a- Allah ranka na ɓaci ba so kake ba kana neman yadda za ka yi ka to da sauran imani to irin wannan ne za a kai su fursuna a lahira su ba da goma za su yi a wuta ba su za a kai su prison ne a kone wannan laifukan nasu a yi sentencing din su for 13 years 1000 years 2000 years 5000 a a yi can a yi can ba kamar duniya ba ne 5 years 3 years a tun gidan da goma ai wannan shekaru ne yawwa to amma wanda shi ya ce ai halal ne to duk wanda ya halatta ma harrama Allah ya kafarta da ya rubda ne bindiki ne shi ka in ya tafi a haka ya zai lahira khalidi ne fiha ne abada to shine bambanci shine hadarin masu yi suna halattawa suna ma nuna fahimta kai wani hanya suka gane to ka nuna mu ka ka gaya mun yadda za mu daidaita da shi ai ba za mu taɓa daidaita ba eh shi ne wani wani wani can wani ya tambaye da wani na ce kai mu kuka ha'u ne Eh, mu kuka ha'u ne ku je mun yadda ku ubadu ne wa anna faqihan wahidan mutawarri'an ashadda ala shaytan min alf adi idan an samu wanda yake faqihi guda daya mutawarri'an mai tsantseni ya fi tsanani akan sharrin shaytan sama da masu ibada dubu haka aka faɗa to dama su kan ma maganar fiqhu ba ruwan su dai sun ce wannan na ahlul kitabi ne mu ne al- ni ahlul kitabi ne qur'ani ne wa sunnati wal wal wal fiqh na yadda ni ahlul kitabi ne mu ahlul kitabi ne wanda ba ahlul kitabi bai dai san ahlul ra'ayi ko ni ne ai wanda Allah wa amarakum bi hada ko ko kuma akwai wani littafi hatu burhanakum duk babu su kawai ahlul ahlul ra'ayi ne domin ahalin kitabin ahalin kitabin lahi ne ahalin kitabin rasulun lahi ne ahalin kitabin fuka ha'il sunnati ne an gane Allah subhanahu wa ta'ala ya ce aka kuluna kul ka ce musu inna Allah Allah la ya'muru aiki baya umarni bil fasha da al fasha sai su ce maka ai ma'arifa ne sai ka ce aka kuluna ala Allah ma la ta'lamu yanzu Allah ne za ku gaya masa abin da ba ku sani ba ku ce kun sani ma'arifa ba ta umarnin mutum da ya ɓata ma'arifa samun waliyan Allah ake ta hanyarta da samun zaɓaɓɓun ƙudubbai da samun zaɓaɓɓun salihan bayan Allah masu hiyar da mutane in kun zo kun ɓata musu mutane kun halakar musu da mutane wanda azabar ku sai ta ninku saboda kun ba kun halaka kun halaka na'am قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدعكم تعودون Kul ka gaya musu, kul ka ce musu a mara rabbi, na'am, na musu za mu kwana anan sadakallahu al'azim, wa ballaga rasuluhu al-karim, wa nanu ala zalika min ash-shahidin. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين